الوابل الطيب وغافئ الكلم الطيب الفصل الرابع والستون فصلنا ستين دهولو في الذكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل في الذكر إذا قال هجرا me ya kamata musulmi ya faɗa idan qala hujran idan ya faɗi maganar take ya tashiya an ce mata hujr saboda me li'annahu qawlun mahjur a wajen mutanen da suke da kima suke da hankali suke da mutunci ba li'amu ba to ana ɗaukar maganganun da ba su da kyau ba a san a ji su shi yasa sai balarabe sai ce musu hujjar shine wai suke cewa suke cewa sakata dahran faƙala hujra ya dade bai yi magana ba amma da ya tashi zai yi magana ko kawai sai faɗi magana banza ko su ce sakata dahran faƙala kufa to hujjar ke to idan musulmi ya faɗi magana da ba ta da kyau ya sashiyan magana magana Allah wajen rai أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل ko kuma musulmi ya faɗi maganar da za ta fusata ubangijinsa me kamata yi me ya kamata ya faɗi na kafara da zai zama masa Allah annabi sama ya ce wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha in mutum ya mummuna to ya bi mummunan nan da kyakkyawa sai mummunan nan ya je ya goge wancan kai sai kyakkyawan ya je ya goge mummuna wannan ita ce ka'ida ta addini to me ya kamata mutum ya ci filin sahita ana cewa askhata sannan ana cewa sahita fili ne da ko ka sa masa hamzatu ta'diya ko baka sa masa hamzatu ta'diya ba to yana iya zama yana iya daukar yana iya daukar yana iya ta'diya sahita Allahu alaihim ana cewa sannan kuma ana cewa sahiqahu Allah sahiqahu Allah Allah ya hushi da shi sannan ana cewa sahiqa Allah alayhi ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأحبط أعماله قال أسخط الله أغنيكو شيني في لن سخطة أنا سوى سخطة ana cewa askhata askhatahu sakhitahu amma wasu suka ce an ce sakhitahu to ya ki shi kenan amma askhatahu ya tashi ya ki abu wala ayyati halin ne tabbata an annabi sallama ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa minkum faqala fi halifihi duk mutumin da ya rantse a cikin ku a cikin rantsuwarsa sai ya ce billati wal uzza yace ya rantse da gunkin allatu kuma yace ya rantse ko yace ya rantse da gunkin al uzza kun ga kala hujra wannan mummunar magana ce wacce za ta zama ta fusa ta Allah man kana halifan falyahlib billahi aw liyaskut aw liyasmut aw liyaskut duk wanda zai rantsuwa idan Allah yayi da Allah kai in ba zai yi da Allah ba to ya shiru سيدنا عمر رضي الله عنه يغوي توشي ومن سمع إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ألا هنا قرنسي لإيا ينقص سيدنا عمر يتي تندق غاند نجي النبي صلى الله عليه وسلم يا فدحك ما قلتها من ساك فدن حق بني كودا حكاية إن شي ونياشي تبانا saboda yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake da wara'u yake da taka tsantsan da kaffa kaffa falyakul ya ce la ilaha illallah sai mutum ya kalma shahada idan mutum ya ce wallaci ko ya ce wal'uzza to ya gaggawa ya kalma shahada wa man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq mutumin da ya ce ma dan wanshi zo mai caca to shi kuma ya je sadaka domin cewa ya je caca bai fa caca ba kawai cewa zo mi caca to ya jawo masa kafara sai ya je sadaka domin caca da za su je su yi saban Allah ne zai ɗauki dukiyarsa da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi aro ya sa ta a cin abin da Allah bai yarda da shi ba to yanzu tun da ya ce zai yi wancan mummunan aikin to ya je ya sa dukiyarsa a cin abin da Allah ya yarda da shi shine as-sadaqa sai ya je sadaka mun gane so daga duk mutumin da ya ce ta'al ya kuma qala li akhi man qala li akhihi ta'al uqamirka falyatasaddaq kace in mutum ya ce ma dan uwan shi ya zo su caca to ya sadaka wannan ita ce ka'ida da yawan malamai sun tafi akan cewa wannan amru wujube wajibi amma an samu su malamai suna cewa amru istihbabi an su ne an su in mutum bai da shi sai ya yi mai sai ya istighfari ya tuban ma Allah madaukakin sarki ya fasa yin aiki mun gane sannan wannan hadisin yana nuna mana shi akwai abin da aiki ne amma idan mutum zai je ya ce zai yi to za a rubuta masa alhaki za a rubuta masa zunubi mujarradin faɗi ya ce zai akwai abin da kuma aiki ne mujarradul irada nufi a zuciya kuma na sa amma mutum a rubuta ma zunubi wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin ali mun gane فكل من حلف بغير الله فقد أشرك duk mutumin da ya rantse ba da Allah ba to ya yi shirka ya yi shirka duk mutumin da ya rantse ba da Allah ba da Allah kawai ya halasta a yi rantsuwa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut in mutum ya san ba da Allah zai rantse ba to ya kama bakin sa ya shiru shine abin da ake nema musulmi ne fa hada kaffaratun wannan shine abin da aka dora ma mutum ya aikata a makwafin wancan abu da ya aikata na rantsuwa ba da Allah ba ko kuma cewa zo in yi caca zo ne caca wannan caca da ta zama fitina yau ga ta nan لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك domin annabi sama ya ce duk wanda ya rantse ba da Allah bai shirka to kafararsa ita ce ne sai ya ce la ilaha illallah ya kalma shahada in gani shine kafara hadisin sahihu wa kafaratu shirki tauhidu ai abin da ke warware shirka shine tauhidi in akwai tauhidi to ba shirka in akwai shirka kuma ba tauhidi so da kafaratu shirki tauhidu so daga tunda manzo sama ya ce faqad ashraka to sai ya ce masa ne sai ya ce فليقل لا إله إلا الله متنية كلمة شهادة ومن قال تعال أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل mutumin da kuma ya ce ma dan uwansa zo mi caca to yi magana ya tashiyar magana kuma magana da take mummuna wacce ta kunshi aklal mali ta kunshi cin dukiya wa ikhrajahu bil batil da fitar da dukiya ta hanyar banna ku duba yadda Allah madaukakin sarki ya hada ya hada ya hada ya hada ya hada ya hada mummunanan ayyuka ya hada shan giya da caca a wuri daya يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون دشان جيا دين شاشا kusan da wuya ake raba su yan sha yan giya za ka gansu kuma suna caca yan caca kuma suna shan giya haka suke to duk mutumin da ya ce ma dan uwansa ya zo su caca to ya nemi ya aikata wani abin da ya zama na cin dukiya da banna Allah kuma ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ku ci dukiyoyin ku a tsakanin junan ku bil batil ta hanyar banna abinda Allah madaukakin sarki bai da shi ba to min anwa'i aqli al amwal bil batil akwai ne akwai al qimar akwai caca wa kaffaratu hadhihi al kalimati bi sadd al qimar bi zidd al qimar ai kafara wannan magana ita ce mutum ya ne ya aikata abin da ya zama kishi ya caca huwa ikhrajul mali bi haqqin fi mawadi'ihi wa huwa sadaqatu shine mutum ya fitar da dukiya akan gaskiya fi mawadi'ihi a wurin da ya cancanta a fitar da dukiyar wa huwa sadaqatu shine sadaka kaga shine wannan so daka as-sadaqatu tudaddu tudaddu al-qimar wal qimar yudaddu sadaqata yin sadaka na cin karo da sadaka yin yin caca kai na cin karo da sadaka sannan sadaka tana cin karo da yin caca to idan mutum ya ce ma dan uwan shi zo su caca to kafarar ita ce ya me sai ya zo sai ya sadaka kun ga wannan ita ce ka'ida Allah shirye mu وقال مصعب بن سعد بن عدي وقاص عن أبيه مصعب بن سعد بن أبي وقاص تابعي يا فدي دغ بابن سواتو سعد بن أبي وقاص حلفت بالله والعزى يتي يا رنسي دا اللات دا العزى وكان العهد قريبا كس كسني دا رنسو التاسع فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يتي سي فدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال سي النبي يتي قد قلت هودرا كافد مغنى دبات دا كيو قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشي لا إله إلا الله باب أبو تاد قسك هذا تنشنتا سي الله وعده شي كديك لا شريك له باشد أبو تنتاريا وانفث أن يسارك ثلاثا ولا تعود sannan kai tofi uku a gefen hagunka wala ta'ud kaka sake aikata haka wannan hadisin hadisi ne wanda yake da raunin shanadi wancan ya isa saboda ka mutum ya ce la ilaha illallah kawai shi ke kaga babu wahdahu la sharika lahu sannan babu annafasu anil yasari talata mutum ba za a ce tofi uku a bangaren hagu ba mun gane daga kafarar mutum ya kalmar shahada la ta tsare الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم فسلينا خمسين دا نستين دا بيب فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم me wanda ya gulma dan uwansa musulmi zai ci mun san abin da ake ce mai giba da kan da manzon sama da kansa ya tarifin giba yace zikiruka akhaka bima yakrahu malamai sai su kara sai su ce me fi ghiyabihi aw fi maghibihi bi nan ka ambaci abin da baya so sahabbai suka ce wa in kana fihi ma aqul ko da abin da na faɗi yana ce tabbas na shi ya yi ɗin ce na'am in kana fihi faqad tabta wa in lam yakun fihi faqad bahatta idan abin da ka ce yayin yayin to kai gulmar sa ka ci naman sa ke idan kuma bai ba ka masa buhuta ka kirkir ya ka danganta masa shine buhuta akwai giba akwai buhuta saboda haka buhutan suna haduwa da giba wani zubin kuma su rabu akwai buhutan a gaban mutum kaga ba giba bane buhutan a kirkira abu haka nan mutum bai yi ba a ce masa yayi kaga buhutan ne sannan akwai giba ma'al buhut al-gibatu ma'al buhutan baya wajen kuma sannan a kirkira abin da bai yi ba a ce yayi giba na ɗaya daga cikin manya-manyan afatul lisani cututtukan da harshe ke da su wanda al-imam al-ghazali rahmatullahi alaihi ya kawo su a cikin ihya ulumuddin sun kai ashirin su ne afatul lisan Allah ya tsare yudkaru an annabi sallallahu ana faɗa wai daga manzon Allah sallallahu amma bai tabbata ba أن كفارة الجيبة أن تستغفر لمن اغتبته شوا كفارة وند قيمة قل ما شيني قنيمة ما سقافرة وجن الله ما لابن القيم يسي ويذكر يذكر بصيغة التمريض اللهم اغفر لنا وله متين يو aka ce wai idan annabi sama wai ya ce idan mutum ya gulma dan uwansa sai ya ce Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mishi kaga shi da ma ya fara da kanki sannan ya neman mu wancan din wannan hadisi hadisi ne mawdu'i ba ma da ifi ba hadisi ne mawdu'i da kaga ba hadisi bane kwata kwata وذكره البيحقي في الدعوات الكبير وقال في إسناده ضعف الإمام البيهقي فليش أتشل كتاب سا كتاب الدعوات الكبير كتاب الدعوات الكبير da ya ambaci littafin da ya ambaci hadisin sai ce isnaduhu ba fi isnadihi da'f cikin isnadin sa akwai rauni ai ba da'afun bane ai wanda ya ruwaito shi wadda'i ne ko muttahamun ne bil wada'i saboda kaga ya wuce a kira shi da za'ifi ya kai mataki na mawdu hadisi ne na ƙarya amma za mu ji tattauna da malamai suka yi akan hukuncin mutumin da aka masa gulma mutumin da ya gulma wani sai ya tafi kai tsaye ya je wajen shi ya nemi ya gafarta mishi ko ko a'a ya ake yi idan ko ba zai iya ganin shi ba ya je mai to wallahu alam Allah kai mu darasi na gaba za mu ji da malamai su da sabanin da shi